الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a cikin da hudu ko da biyar a cikin da biyar ga watan jima'a da lahadin shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara da dariya idan ba manta ba sati biyu da ya gabata mun sai a cikin wannan sura mai albarka sura ta da mun yi darasi guda uku za mu tashi a hudu a wannan sura mai albarka aya ta saba'in da uku za mu tashi aya ta saba'in da uku muna rabon ubangiji mahaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa dini da fassarawa dini da ba mu ikon aiki da abin da za mu jumla
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى bayan tattaunawa tsakanin Fir'auna da Annabi Musa alaihi salatu wasalam da kuma ƴan tawagar Fir'auna dangane da matsalolin da na sihiri da suka bada shi to daga baya bayan wato da yawan su sun sun musulunta dangane da abubuwan da ya fara a wannan lokacin har suka mai da matsayin cewa inna amanna bi rabbina liyaghfira lana خطايانا وما أطرحتنا عليه من السحر والله خير وأبقى bayan shi ma magana da wala wala ta'ala munna ayyuna ashaddu azaban wa abqa suka ce wallahu khairun wa abqa to sai karancan magana da lokaci ya cike wannan shi ne karancan wa'azin da aka yi Allah yake innahu man ya'ti rabbahu mujriman lallai ne da ne duk wanda ya je wa wani zai na mujrimi wato bai sabo bai wuce gona da yi dangane da sha'anin ubangiji madaukakin sai da Allah yake wa inna lahu jahannam to ba shi da wani sakamako da ya wuce wutar jahannama la ya mutu fiha Allah yake ba zai fita cikin wutar ba wala ya haya kuma ba zai rayu ba ba mutuwa ba rayuwa haka wato cikin matsanancin hali zai zauna kamar da Allah yake faɗa wato wani surorin da ba a cikin suratul fatiha da kuma suratul ala Allah ya bada misali da irin wannan abubuwa fa da yake cewa la yuqda alaihim fa yamutu ba za a zare musu rai ba ballanta na su mutu ciwon wuta wala yuqdabu anhum min azabiha ba za kuma a tattauna musu azabar ba kaga mun yi wuta ta cikin cikin daga baya ko ba ka ji da wala ta mutu to ba za a tattauta wannan azabar ba shine wala yuqdabu anhum min azabiha ba za a tattauta musu azabar ba kadalika nabi kullu taqul Allah ya haka za mu saka wa duk wanda yayi wani mutum sai wa Allah yayi wa Allah shi ne sannan azu wata la'ala Allah ya ce wa yadda jannahu al ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya sannan kuma Allah madaukakin sarki shi ne kira mana a suratul zukhruf dan wuta za su rika kira wa na dau ya maliku ya qabi alaina rabbu dan wuta za su dan kila suna kira cewa ya kai maliku mai tsaron wuta ya tafi alaina rabbu ka roƙa mana ubangijinka ya tsinci rawukan saboda azabar da ake yi sai Allah madaukakin sarki ya ce kana innakum ma tiku sai mala'ika mala'ika ya ce da su Allah ya ce da mala'ika ga ya muku innakum ma tiku da aski za ku dawama daga baya idan suke kirkira bayan sun kira sun kira Allah ya ce alawi ya tiku nabi bai gargadi da zo muku ba karu ga na kai ja ana da biyo sai ce ba haka bane ne gargadi ya zo ba kazzabna muka kare da wa kullu ma da zalallahu bi shay har ma muka tsara da cewa ba abin da Allah ya zaba Allah bai taba saukar da wannan daji ba aka rashi to shi ne Allah bai wata zargi daga baya suna sai wannan kururuwa sai Allah ya ce da shi ka tsaro biya wa da tukan ne a cire magana gaba ɗaya za ki san buɗe baki suna hababa irin irin da gaji amma ba za a rika yin sawun ba sai dai ki san buɗe gaji in baki kawai shi ne wala tukan ne ku ta hababa irin da gaji amma ba za a gane sawun ba sun yi da kira kowa Allah ya kiyaye to shi ne Allah wanda wace sarki yake gaya mana wa man yati mu'minan wanda ya je wa Allah yana mu'min kuwa martaba ta mu'min martaba ta biyu kenan daga al-islam sai al-iman sai al-ihsan to wanda ya gaba martaba ta biyu wanda martaba ta biyu gaba ta kololuwa ya kuma yi ayyuka na kwarai Allah ya ce ba ulai ka lahum darajatul aula to ba su wannan dabi'a ko jaka ba mu shine waɗanda Allah madaukakin sarki zai ba su daraja madaukakiya shine wa ran tafsiri ke ta yi aljannatu zati awatu zati darajatul aliyat ita ce aljanna ba abokiyar darajoji waɗanda suke madaukaka domin aljanna matakai matakai ne hawa hawa ne duk wanda ya ganci zai zai hauri da aljanna to dan gololuwa ne in dai kana zuwa ka ce to lifta za ka hau to ko ya kaba ya san wato dan biyu nan matsayi ne domin haka aljanna take matakai matakai to shi Allah madaukakin sarki yake wato jannatu adn ita ce aljanna da Allah ya tanada da jirgin da hiyar anharu fadini da fiha wanda wato koramu suke gudu a karkashin ta khalidi da fiha ɗan aljanna za ta dawoma a cikin ta Allah ya ce wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shi sakamakon wanda ya karkace zukatansa daga wato da kuma bakinsa daga maganganu na banza da kuma zuciyarsa daga munafurci da jigantaka shine abin da malai ya ce ai tahara nafsuhu min al-jannah wal khabath wal sidq wanda ya karkace zuciyarsa daga dadi da kazanta da kuma shirka sannan ya bauta wa Allah wa kacin sarki shi kadai da ne gaske kamar gani to shine zalika jazaa'u man tazakka sai Allah ya yi ولقد أوحينا إلى موسى أن أفر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
da kuma Fir'auna wanda kada auhayna ila Musa Allah yake hakika mun yi wahayi zuwa ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam nan an asri bi ibadi kai tafiyar dare da bayina ka tattara bayina ko ka zaɓo mutum saba'in wanda za ku yi tafiya kamar yadda Allah ya gaya wani a suratul a'raf wa qara Musa saba'ina rajulan li miqatina sai ga kula da duk wanda suka kowa ne a cikin su da da'awa da tsoron Allah mutum saba'in zai yi ganawa da ubangiji madaukakin sarki to shi ne Allah madaukakin sarki yake ana asiri da ibadi kai tafiya da bayi na wasu malamai ke da ba mutum saba'in zai su magana ake akan waɗanda suke imani da shi kawai gaba ɗaya su yi domin matsala ce da za a zo lokacin da firawun ya fara shiri cewa yana so duk wanda ya yi imani da annabi musa alaihi salatu wasalam daga wayannan mutanen da ake magana su dubu goma sha biyar haka wasu malamai tafsiri suka ce wasu ka ce a su kaza wasu ka ce ɗari uku da wani abu ba adadin da ya dame mu ba kawai mutanen da suka yi imani ne lokacin da aka gama matsalar sai to annabi Allah madaukakin sarki ya yi umarni da annabi musa cewa ya tattara su tsoda domin ana can ana ji ana kunta maganganun da za a yi a karkace su gaba daya to Allah ya ce mun yi wa'ayi ga annabi Musa tafi su tsallaka ce shi da wanda suka yi imani shi ne ba su ribu na wuta yanya ku tafi wato ku yi tafiya ku samu hanya wadda take lafiyayya hanya ku ce ta da ilmahan kuma Allah ya ce ta cikin ruwa nake so ku bi ta cikin teku ya basan wato ka je wannan ruwan za ka ga ruwan ya bushe zai huce kwarai da gaske zai huce ya zamto wato kamar ba taɓa yin ruwa a gurin ba shi ne ya baza na ta kafu da raka sannan abin da nake so da kai in Allah ba mutum da ni kai ka ji tsoron rizka domin a yaba da haka ya buga da ina da mamaraku lokacin da zai mutanen da aure sun to sun yi buɗar ruwa yana mutanen sa na gani suka ji suka ce ya buga ya kai annabi Musa inna la mudraku ko shakka babu za su dace annabi Musa yake kalla ko da ne ba za su rike mu ba inda ba ira bi ta yaji lallai ubangiji na yana tare da ni kuma zai shirye da ku to shi ne Allah bara wajen sarki ya ce la ta kafu da raka kada ka ji tsoron rizka wala ta da kuma kada ka ji tsoron cewa zai kace ka Allah ya ce ba atba'u fir'aun ana wannan yanayin fir'aun yana samun labarin annabi Musa ya tattara tawagar sun gudu kawai shi ma sai aka taka rundunar sai suka biyo bayan bi jinuni ga taka rundunar kaga shi yau mun da ne mai magani yau bayan sun zo Allah ya yi wa annabi Musa umarnin cewa da an zo teku ya daukan da ke buga yana buga teku sai kawai ruwa ya kafe kafe faka wa kana kullu firqin kadawli al'abi kare da ruwa suratul shu'ara sai ka kowace bangaren ruwa ya zama kamar katin gini ko ina ya tsaya ya kabi ya ba ta hanya a tsakiya hanyar kuma kamar tsohuwar hanya wanda aka dade ana bi to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ba ga ciwo ma ga ciwo mai da yanzu da annabi Musa suna tsakiyar ruwa ga cikin rawar sun dawo bakin ruwa sun fara ruwa shi ne mutanen da rawar annabi Musa ta abu ke ce ya Musa wannan mutanen ba za su rike mu annabi Musa ko ji ya kalle shi ba yace Allah yace wallahi ba ki zama zaure ne alƙawarin da Allah ya masa cewa na ta kafu darakan wala yaka kada ka ji tsoron su sai ka kuma kada ka ji tsoron za ka yi ka kada ka ji tsoron ko dai daga wayannan yace inna ma'i rabbi da yaki nan da ubangiji na yana tare da ni kuma zai jire ne to shi Allah yake ba gaskiya hun ba gaskiya hun ne da ni ba da wanda suke ce mutumin karshe na mutanen annabi Musa yana fita mutumin karfi na mutanen Fir'auna yana shigowa to ana wanne ne da Allah ya umarci ruwa gaba ɗaya dawo ina wasu malamai da biyu ke cewa lokacin da Fir'auna ya zo ya ga wannan ruwan yana kallon ruwan domin ya san shi kuma shi ne sarki da ya zai kallon ruwan ya kare wa kallo ya ji a cikin duniya da cewa wallahi wannan tarko ya tsaya yana tuntuntun ya haba ne da jiran kai daɗi an yi mu shiga kawai saboda aka yi tsora shi a cikin jira ya danna yana shiga cikin sun gama zuwa amma ba da wajen shi suka ce a zuciyarsa ya sauka cewa lallai wannan ba Allah ne zai kama domin wannan ruwan ya fi karfin haifar tsaki wanda ya halittu ga mai da karfin ya haka saboda haka yana shiga cikin ruwan sun je tsakiya annabi Musa sun gama fita su kuma sun gama shiga gaba daya ba wanda ya rage gina Allah yake ba ga ciwo wani da yake ba da ciwo saboda haka sai Allah ya umarci ruwa ya dawo yake gaba ɗaya da ya daskare domin ya dawo ya daskare inda ya zama kamar kankara wanda ya umarci shi ya daskare din ya umarci shi ya daskare ya daskare gaba ɗaya sai ga shi suna iyo suna kiran hagu hagu a cikin wannan a cikin wannan ruwan to shi ne abin da Allah ya gaya mana a cikin surar da Ali ya abu حتى إذا أدرك منزله قال أعرف أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من وأنا من المسلمين قال يدي الآن هو الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المسلمين sai yanzu yana jin wannan da ya ji tabbas ruwa ya bada shaki sai ya mai shahada abin da yake nuna ma yayin shi ne Allah ya ce al'ana sai yanzu wa kada akai ta kabul bayan da kan kana taɓa wa kunta min al-mufsidin da kuma kana cikin mabarnatan ma ka daure musu gindi fa yawma min al-zikr wa al-dhikr yakuna liman qarba aya yau za mu tsere da kai da dinkan dinka dan ya zauto ka zauto wa wadanda za su zo a baya alama wata aya da cewa duk wanda zai yi kanki ya tuno cewa ba zai kanki rawa ba bai kanki kuɗi ba bai kanki lafiya ba bai kanki kaza ba bai kanki kaza ba amma ga yadda Allah ya yi idan mutum bai jin wa'azi zai dau ya ba wa kansa ruwa ya gane cewa bai karfin Allah ba Allah ya bar Fir'auna ne ba wai dan gane da ido kawai ba dan ya zama darasi ga mu shi ne darasi ya bar gangan cikin sa ne dan ya zama darasi ga mu shi za ka gangan cikin sa ba za ta lalace ba har ya ba zai domin Allah ya ce za mu tsayar da kai da gangan cikin ka litakuna liman karbaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina lazabin amma mafiya yawan mutane dangane da ayoyin da zai ubangiji mara kanani ba ta gane abin da Allah madaukakin sarki yake so wato yayi mutu wajibi to shi ne Allah madaukakin kuma Allah ya gaya mana a shu'ara ya fa atba'u mujrimin bayan shi da shi kun gane da zarar ka dani shi kuma lokacin rana da kullowa lokacin da ta jama'a ta aka bi su da san da bi aka bi su to shi ne Allah madaukakin sarki yake يا بني ba mu kara tayar ba ba ta ku wato adba'un fir'aun bi junudi ba mai kiyo min da yayi ma gashi Allah yake wa azalla fir'aun qawmu sai fir'aun ya halaka da mutane bi fatan su wa ma hada bi yadu su wa kara bayani da kan fatar wanda ya mutu shine wa ma ko da dai bi kiriya da su ba kaga adam ya batar da su wanda shi shi ma ya bada shi ma ya bada domin Allah madawacin sarki ya ga mana a suratul kamar yadda ɗan ahmadiyya suke a kan ra'ayin cewa sun yadda annabi ba firawo da ya kawo wato mutanen firawo da sun bata ba wani ɗan ahmadiyya wannan aƙidar su duk da Allah ya ce wajen ne za ga rubutun aƙidar an karuwa ne akwai ire-iren su amma ba su yi wa cikin mutane wanda ke cewa akwai wato Ahmad Gulam shi ma annabi ne Allah ya aiko shi to amma matsalar su shine su firawo da mutum ne kuma har rubutun rubutun ta yare cewa ranar alkiyama da ranar wajen shiga wuta ba ko da kai domin Allah ba wajen da yana magana akan halin Fir'auna ne baya magana akan Fir'auna wasu ke wahala ne da zuwa da karfi wanda in baka yi zuwa za su gurbata kuma suna da karatu sosai kwallon su na ja ki wahala ne da su sosai ka duba da zaman su za ka suna da jiwa su yi shi Fir'auna su kawai mutum su yi to amsar da za a bayar shi ya dace da wannan ayatar cikin suratul hud da Allah bada wajen jirgi yake cewa ya fi duru kawo hu yau mai kiyamati ba aure da hukun na wa bi tarwil mawdu Allah ya ce rana kiyama shi ne a gaba ma auda shi ne a gaba domin shi ne goga mata wata shi zai janyo shi ne kamar da dukkan za a shiga wuta da ya da wannan Allah ya ce za za su kankara cikin wuta wa bi tarwil mawdu saboda haka ba su wani dalili da yake nuna cewa wato ubangiji madaukakin sarki ba zai kone fir'auna ba fir'auna shi ne oga kwata kwata a cikin wata jihar Allah ya yi ya gani to sai Allah ya yi يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوهم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila kuma storin zargin kenan yanzu Allah ya tsira ta tawa bani Isra'ila a ga zan ji cikin yanci cewa ba mutane da wayin din bane gaba ɗayan su bani Isra'ila da suka yi imani da Annabi Musa da Allah ya tsira da su da kuma Allah ya wazo wannan ayyukan su kada an ne na ku Allah ya ce hakika mun tsira da ku min aduwi da idadawa abokin gaban ku shine Fir'auna wa wa'adna kum sannan mun yi alƙawari ku bayan tsere da su kuma shi ne aka yi alƙawari da su cewa yanzu annabi Musa zai tafi ganawa da ubangiji wa ran da yake za ku mutum da wani wa kana Musa kama inda rajulan min mikatin saboda haka mun yi alƙawari da ku ku je wuri kaina wajen wannan dukkan da annabi Musa zai karbi a taura sannan ya yi magana da ubangiji madaukakin sai jaribar turin aiman gefen dutsen turin daina daga bangaren dama daman wa daman su wa nazzalna alaikum almanna sannan a hanyar tafiya sai Allah ya rike musu wato ruwan almanni shine wato kabakin wato mai wani abu ne kama da zuma darba Allah madaukakin sarki ya rike musu wannan daga sama ake sako musu da ita idan ce ga wannan ruwa daga cikin yan gida su ake ba su kawai wanda a makara mun biya a san cewa sai da suke yi korafi a kan wannan abincin ba wasu sun gaji da ɗan gina ba da ya kamata a samo musu kabewa da albasa da ya ke kiran da gujiya da kuma guji sun gaji da wayannan dan adam ba ina ne zane da rabin yi zakari wai sun gaji da naman yanzu Iza ba wai shugabanci a ko ina ne ba, wallahi ko dan goji ne da ya girka aika wa kowa. Kowa gidansa da rago duk da shi wani ya da Allah. wani da ana kai ragon zai rufe zuwa ce waye ya kama zo ka mai jiba ma kuma haka kawai eh haka tabiya ta da zai saboda haka shi za ka kai miliyan da mutane ne wuta Allah kawai ka ji ba za ku ko wannan waje suka ko kowa ne a cikin aka zaɓo za ka yi zuwa da rubutu da bai ana mutu ruwan ɗan gida sannan kuma Allah ya yi mutu girgiji saboda rana wajen nan na da yi da zama ba girgiji aka yi duk inda rana ta gida mutu ne ba ta yiwa a ba ni wannan ɗan gidan da zartu daga aljanna sannan a ba ni kamar girman tija amma wallahi ana domin sai ji duba ya ji gaskiya ka roƙa mana ubangijinka lan nasbira ala ta'amin wahid mu ba za mu iya kuri da wani sai ba kullun nama da madara kullun fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min bakaliha wa qithaiha wa huliha wa 'adadiha haka cewa mun ga dundo mu a bawo da ruwa da gurbi da kaza da kaza da kaza mun ga jiwon kawo to da haka a wannan hanyar ba ka yi wannan shi za ka rafi mu na ajiye za ku je tuna a daidai su wata zuwa idan muke cewa babu wanda Allah ya wata gobe shi da al'ummar da Allah ya je da bani Isra'ila kuma suka mutu da je da bani Isra'ila babu domin an mutu abubuwa iri amma gaba ɗaya ba su jarabawa ba to shi ne Allah bada wajen sarki ne cewa mun tsayar da ku daga abokin gaba yaushe shi da hadisin bukari ne nuna abin annabi alaihi salatu wasallam yake cewa lokacin da ibn abbas yake lokacin da mutafai suka je madina sai ka samu yahudawa suna haji sai ka tambaye su annabi ya tambaye su wannan azumi ne su kuke yi sai ka ce hada yawmu alladhi azbara Allah fihi Musa ala Fir'aun ai wanda yake ce ranar da Allah ya kubutar da annabi Musa yasa ya nasara akan Fir'auna ita ce goma ga watan hajjura kuma ranar ta kama ranar juma'a sai annabi ya ce na mu aura min kun biyu ta ai mun ku alaka da annabi Musa sai ku ba shi ba bai ce ba dumu hadisin muslim yace da ne kowa ya ji din ranar hajjura kowa ya ji saboda murnar Allah ya tsira da wa annabi Musa daga Fir'auna to daga wannan lokacin kuma shine Allah madaukakin sarki annabi alaihi salatu wasallam ya yi umarni cewa duk ranar goma ga watan hajjura ayi azumi aka yi a wannan lokacin ma wajibi bayan so kai da Ramadan ko sai goma wato mutaaddi ko sunna da karfi idan mutum yayi to saboda haka a dai bayan nan kuma Allah madaukakin sarki wato ya tsira da su sai umarci annabi Musa da ya tafi zuwa wannan gurin dan ya karbo a taura sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yi magana da shi وجيه وعدناكم جانب سور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى الله يكي كلوا من طيبات ما رزقناكم kun tafi da hada da abubuwan da muka azurta ku ne gida da kuma kafakin zuba wala da da wufi da da buhun da gona da yi fa in inda alaikum gazal idan kuka yaka kuci na dai bado mu inda Allah na ku a da kuci na Allah ya ce wa man yahil alaihi gazal duk wanda ya kace kuci kuci na ya fada ba kuwa ba kada hawa to ya halaka ya bada cikin wata ko sai gaba mu Allah yake wa inni la ghafaru sannan ku sani ni ne gafara ne liman jaba da duk wanda ya tuba daga wancan abubuwan da ya kirka kullu man jaba idan ya tuba alayhi duk wanda ya tuba zuwa gare shi ran ka tuban sa shine ba da kai ai da amma ka da dindin ne ko kullu au jinkin au libakin au mafiya duk wanda ya tuba daga wato kafirci ko shirka ko sako ko wani abu da ya kama da wannan da zuciyarsa wa amila salihan da ne ayyuka na gari bi jawari da gabansa kaga kan ya duba daga shirka da duk abubuwan da yake sannan wa amila salihan ne ayyuka na gari da gabansa ko sun ma da sannan kuma yi ne mutu ya yi shiga shirya wa mutu ne maka wajen dalili aula da abba ke ce aina sun mana da kuk sannan baya kokon don gani da abin da yake yi na biyayya ga Allah maka wajen dalili shi kuma da yi da bai tsara da yi bai abin da yake ma da aiki da tsawa da sunnati wal jama'a ya kai akan sunna wato ahli ya zama ahli sunnati wal jama'a baya da yake kawai annabi alaihi salatu wassalam yake to shi ne Allah madaukakin zargi ne sun ba da da sannan yake da kamar da Allah ya bada can suratul balad sun makara min alladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama shi ne sun ba da da sai Allah yake wa ma ajalaka wa ma ajalaka an qawlika ya Musa قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لما ترضى Allah madaukakin sarki yake wa ba ajalaka an kaunika ya Musa me ya gaggauto da kai gabarin mutanen ka ya kai annabi Musa ai kowa ya san labarin cewa mun yi bayani akan cewa ya tafi da mutanensa zuwa ganawa da ubangiji madaukakin sarki to imamu al-qurtubi yake jabda za a gara yana hango dutsen kuma irin jumudi da jin daɗin cewa ya kusa gana da ubangiji tsabar da wuri sai da yawan mutanen a baya yarda su zuwa gurin da za a yi gane bayan shi ne kuma jagoran shari'a yana zuwa da Allah yake da shi ba da naka an kawo da ya Musa me ka gauto da kai kabar mutanen da za a baya ya kai annabi Musa kada sai annabi Musa ya ce hum qulani ala asai sai ya wuce ya yi suna baya da wasu malamai ta ce a tawwa ya kare yake sun sa tawwa sai suna bayana wasu matafiya sun dawo tare ne gaggawa da zumuɗin ganawa da wani gidi ya sa ya sauri ya riga su zuwa gudu kuma wannan zancen ya fi yin cewa tare su ne ya ce hun gona ya na asar yau wani gidi ai suna bayana tare muke wa jin su ne ka shi ne dai gaggawa zuwa gare ka ne tare su ya wani gidi na da kyar da dan da yarda da ni gaggawar zuwa ga wani gidi mara kuɗin gari a nan ne ba da suke tattauna ba da wani gidi sai ba mu gudu ne shin da wanda zai yi sallah a farkon lokacin da shi kadai ya yi sallah a farkon lokacin da shi kadai ya kuma yi jinkiri sai ƙarshen lokaci a yi zamani wanda ya yi to anan da suka gabatar da cewa mutukar wato za a kalli wannan ayar ko shakka babu gaggautawar mutum ya yi kadai ya fi ya jira saboda ne wa ba ajalaka an kauli da ya huta kana ku da wa adilli da kai rabbi da jarra na yi gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji dan da ya dade domin suka ce suka cewa ubangiji ba zai tuhume ka ba idan ka mutu a daidai lokacin azahar mutukan lokacin bai fita ba a kan sallah azahar to gudun kada mutum ya mutu farkon lokaci ya zo kada mutum ya mutu kafin a iya wannan lokacin inda Allah ba zai tuhume shi ba to ba zai gaggauta yin sallah da ya je gurin Allah ya ma gawa yin sallah saboda gudun ganawa da Allah wannan shi yau idan mutum ya sauki cewa lalle ya tsaya ya jira sai lokacin da zai yi jami'i bari ma yi wannan shi da hali ne ba da wasu kai ba na su bane amma ina mutum zai bi wannan ra'ayi na ma da wasu ciwo ko jan gaba su ya dace domin ra'ayi ne wanda yake lafiyayya ra'ayi annabi Musa ya yi gaggawa wani kuma zai iya zuwa to shi ma ya yi annabi Musa Allah ya ce ne cewa bai sa ya baro mutanen nasa baya amma ya faɗi cewa ya wuce na ya haka ne zai samu yarda ba kuma Allah ya tsara wannan a kansa eh to kaga ya dace din yanzu ya faɗa zai ne don neman yarda da ya Allah sai Allah ya yi قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فغلبناها فقذفناها فكذلك ألقى السامر الله مدعوك جنزل كيفي قال سيدي فإنا تربة لنا قومك حقيقة من جرب متعنك من بعدك باين كابرو قرب bayan ka baro su kai ka zabo wayannan duk wanda suka rage da wanda ka bari halibar su mun da rabi su min ba ji ka wagan da mu tsane sannan a wato Musa ta ya halaka da su ya fada da su wayan dawowar ka domin da annabi Musa zai dawo sai wata uwarsa na Harun yake ga suna amana ka kula da ka kula da duk wayannan da aka raba za mu tafi da da su amma sauran a kula da su sai Allah yake ba shi labari yana nan turi kaina in dogon tafiya sai ke to bayan dawo wanda Allah ya jarabu da tambayi wanda Allah ya kira karba daga halakar wa Fir'auna bayan sun kuta daga wayannan bani Isra'ila kuma sai suka koma ne to shi ne Allah yake ba annabi Musa labari to sani ya wadar da su musa sani wani ja musa ila kauli ba shi ya samu labari duk shugaban shi ya bar jiharsa ko kasarsa ya samu labari wata matsala ta ba abu hankali da zai dawo ba shi kuma zai koma gurin mutanen nasa bayan ya gana da wani malaukakin sarki ya karbi sabon da zai karba shi gaggawa koma zuwa ga mutanensa shine barja Musa ya nan Musa ya dawo ila kauni zuwa ga mutanensa gambana yana da fushi ajiban yana cikin damuwa kada yana zuwa yace ya kauni ya ku mutane na alam ya idukum rabbukum wa ayat hasana shin ubangijin ku bai muku alƙawarin alƙawari wato lafiya alƙawari mai wanda yake kyakkyawa Allah bai muku alƙawari cewa ku biki zai ba ku aljanna ba zai muku kaza zai muku kaza bikin da goma kin da Allah ya muku abada ala alaikum al'ahd ko lokacin da ya muku kawo na alƙawarin da Allah ya yi cewa dai nan da lokaci kaza za a muku kaza lokaci ya muku tsawo ne amma a rajju ba ya inna alaikum ghadabu min rabbi ko kuwa kawai kuna so ku yi ubangiji ya baro muku ne lokaci ne ya muku tsawo ko kuna son ku yi ubangiji ya baro muku fa ahlaftum mawlidi da har hakan ya janyo ku ta saba da kaurin da muka yi ya Allah ya ka zo ne ka ce ma Allah ya mu ai da kaji mulki ku ba mu saba ma alƙawari akan kanmu ba karan kanmu saboda za mu bai ya ka ba walakin na humilla auzara sai dai lokacin da za mu fito mu bakare to ya ku mai da shi labarin baya ga mutanen da aka halaka yayin da za ku fito lokacin da za ku ta wuce wannan gamayya a fito su riwa da buta a wannan fajar a halakar da wani Isra'ila dan kan wani Isra'ila ta gane sai su karka zuwa suna yin abu kuma din yana da makota duk mabiya da rawar jiki da Allah ya Allah zan aran kaza dan ba da aran sarkakin mai ba aran sarkakin zai wani taron iri da muka sabo wani taro mu mabiya da mu da muka sabo wajen taron dan ka gane cewa ku ya rai in sarka zuwa tana haro wata da haro sarka tabbat wata da haro kaza haka wata da dinari wata duka kowa ya da aran kaya a gurin makotan da dan kar a kai wajen auren sa akwai cewa za su yi wannan dabara to wannan kayayyakin da aka haro shi ne suke ga shi da Musa ji ba su yi haro ba ko kuma sun yi ne dan su yi da bari saboda haka bayan an zo annabi Musa ya tafi to da suke ga ban da mutuwa bayan ya dawo amina auzara min dinan kauli mun yi kayan mun yi dako na wani nauyin nauyi na kayan adam wai na mutane da aka yi shi ne dinan kauli ba adabna shi ne muka tattara shi gaba ɗaya Musa sani ya zo shi to duk kayan da kowa ya ara tattara su a wato da a kunna su saboda wai sun gaji garin tafiya a hanya wannan kayan da suka ara saboda wani nauyin su sai kowa ya kace shi ba kayan sun mai yawa ba abin da yake saboda wani ya aro da shi ka ta kuma gaba ɗaya da rabon nan makocin da ya ara ba mabiyin firawuna saboda haka sai su ta kukan cewa kaya sun mutu yawa gaskiya to sai su ce kowa ya kawo kayan wannan ara a haɗa da wuri ɗaya a nan guri ɗaya sai a huta kowa da ya rika jin cewa wato sai a tattara wa mutum biyu ko mutum biyu wanda za su yi in sun gaji wasu su karba ne ko kowa ya ce wato nauyi ya da shi sai kowa ya kawo wannan kayan da aka ara aka tattara su guri ɗaya sai mutum zani ya kunna musu da bayan tun da gwanne ba a tara zani kunna masa wuta ba ƙara gogar da shi ya ƙara wato sawa ya kyau a fitar da cikin jikinsa saboda haka yana kunna musu wuta suka narke gaba ɗaya shi ne baka zafna duk muka wurga wajen baka zani ka alƙar sani ana haka shi ma ba ya rage gaba ɗaya sai sani yi musa sani shi ma ya zo yi ne na sai ya watsa a cikin wannan wutar bayan ya rage to ne ba mu ya Allah yake ba ka da jawabi فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
ana haka kawai wannan abin da ya zarga gaba ɗaya zai sassaka wani ɗan barci ne shi musa sani yana cikin mabiya ba annabi musa alaihi salatu wasalam wanda ya yi imani da shi amma bayan tafiya annabi musa kuma sai ke gani ya kuma annabi haruna wayo bayan kawai ki dan yi masa wayi kaya ya fito da abubuwa iri iri nan da nan sai haɗa ɗan mariki to yayi haɗa ɗan mariki shi ne amfani da abin da yake gurin da wanda zamu ja aya gaba ya watsa a ciki bayan ya yi ɗan mariki na hukuwa shi ɗan mariki ya rauni kawai yana iya yin kuka ana ji ga shi na dinare amma yana wani fitar da wani samun wasu malamai suka ce dabara ne sai yi cikin sa a rarrabe daga jiburansa zuwa mai jira gaba ɗaya ko bai kamar ta darewa in kin sa ta zo ta shiga ta shige ga daga yana yin wani kara kamar darewa kamar ana hura darewa to bayan sun ji wannan faqalu hada wato faqalu sai ka ji hada ilahu kuma ilahu musa fa da shi sai ka biyo wato wutan kafiri ya kalle ne to kun ga wannan abu da kuka gani shine ubangiji annabi musa wa ilahukum kuma shi ne ubangijin ku kuma kada shi maddawa ya haje da gurin wani ubangijin ga ubangijin anan ya tafi neman sa kuma a can wani guri sai Allah ya ya fada ya rauna Allah ya ji wa ilayhi qawlan in ba ka ganin cewa shi wannan dan marakin baya iya dawo musu da rabi da kake dan maraki bai amsa ba sai amma inda ba zai yi wannan zawo sai wala yuzliku lahu dawra sannan kuma ba zai iya mallake musu cutarwa ba inda za a biyo da yadda za a yi fir'auna a zo za a halakar da su da zai kare su ba wala na ba da zai ko an fara da su abincin da Allah yake ba da daga sama bai zai ba su ba ba ta ganin wannan su sai Allah ya ce ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أهلي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى kaga wannan irin tambayar da suke ya yi daidai da abin da kawari suke bayan kawari sun gaba su gantaka su kamar da Abdullahi da Umar ya kawo a cikin wato sa rayuwar Bukhari cewa sun je sun kace jika annabi alaihi salatu wasallam sai da Hussein a mutane da raki kenan bayan sun kace shi kuma wai an zo an zauna da shi gangada wai jika zo suna tambaya akan menene hukuncin jinin sauro ne taba jikin tibabun mutum hajji san nabi amla wai shi ya halatta a dalla da jinin sauro idan taba tibabi ko bai halatta ba kina Allah ya wani shi abun mamaki yake unzuru ila ahli iraq yake ku kallama mutanen nan na iraq kada mu yi mura cikin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun kai ai yar ma'aikin Allah wato kira da Allah ta bada da yi sannan wa hujja alul annabi wa hum kuma suna tambaye da mutane dangane da jinin zaro lokacin da suka gani sai na hawo sai da cikin jinin suke fate mai bai yi tambaya akan wannan jinin ba amma wannan tambaya suke akan jinin zaro to ne ne yake irin tambayar irin wayannan mutane mutane annabi Musa alaihi salatu wasalam to shi ne Allah yake wa kan kana da Umar Harun ne kabu hakika annabi Harun ya ce da su ni kabu jinna da ya kabu da mun ma zuwa annabi Musa ya ku mutane da inna ma ku jindu ku sani Allah ya jarabe ku ne da wannan mutum shi wannan Musa tani yake shi ne wanda ba da wanda bi jewa ce jewa shi ne wanda lokacin da ake ta kashe jarirai daidai lokacin da aka haifa annabi Musa shi ma bayan da ta yi don gudun kada a yi mata illa ita zai jari da wuce ne domin firawo da gani da gani wasu ke zuwa isra'iliya ne cewa sai firawo annabi ya kusa mala'ika da jini ya zo sauki ya rika yi shafi wasu ke cin yamar nuni ya rika tsar hannunsa a haka girma mala'ika da jini da biyar ne har da girma shi ne bayan ya girme zama da duniya kuma dan mala ya ji halin mala ga shi ne na tafiya shi ne wani ba shi ko imamu shiri ko wani da yake cewa wa mu dalla ji rabbahu jibrilu kadir wa mu dalla ji rabbahu fir'aun mutal mu dalla jibrilu ya raina ga shi ya zama kafu amma wanda fir'aun ya raina kuma ya zama musulmi a irin isra'iliya isra'iliya da suke kawo to shi ne ya zo dan ya gaba da yake so ya rike tafiya to shi Allah yake kada lau ma haruna ne gabu lalle haruna ya ce tun da dan inna ma ku jin bi wannan mutum ba Allah ya jarrabe ku ne wa inna rabbakum rahman ubangiji ku shi ne rahman kai ya ce wannan ba ubangiji bane فاتبعوا في كلهم وأتوا أوليكم من أدوني وكيل أنا موسى أيضا قالوا تلك في لن نبرح عليه عاجلين بلا متبع بيتوا ومنا أي أولا بيوم منا أي من هذه أنا أجابوا أجابوا تنبرا حتى يرجع إلينا موسى حتى موسى يدعو يا زميل ba za mu taɓa gujewa ba sai Musa ya zo ya tada mu akan wannan sha'anin da muke a kai to me ba mu ya na yi qala ya harun ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu alla tattabi'ani afa'asayta amri قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي Allah maraukakin sarki ya ce kada ya haru annabi Musa alaihi salatu wasalam yana dawowa da ga wannan yanayi ya ce ya kai Harun ba mana haka menene ya hana ka Isra'ila da hungar lokacin da kaga sun bada lokacin da kaga sun bada me ya hana ka Allah ta tsare ka dan me yasa baka biyo ni ba ai an tsare ka Isra'ila da hungar an tsare ka me ya hana ka biyo ni lokacin da kaga sun bada me yasa afa kai ka abu ko ko kana so ka saba wa umarnin da nake me yasa baka biyo ni ba shi ne wani yake cewa jibril da ala an musa alayhi salam shi ne raja ila kaumi Allah yana ba da labarin dangane da annabi Musa lokacin da ya dawo zuwa ga mutanensa fara'a ma kai wato alaka dini min al-amri al-azim yaga abin da ya faru da gaskiya al'amari ne girma a tare da su famtala inda zalika gazaban sai ya kada fushi annabi Musa wa alqa ma kana fi yadi min al-alwahi wato allunan da Allah ya ba shi a taura saboda tashi hankali da lokacin da ya wuce da su gaba daya Qur'anin da yake a cikin yawa ne ya shiga wani yanayi saboda gaba ɗaya abubuwan da aka yanzu an dawo biyu duka kowa ya zama an yi dukan bai san lokacin da wato ya yi watsi da wannan allunan da suke hannunsa ba kamar yadda Allah wani lokacin da yake gaya mana cewa wa kadabna lahu fil alwani min kulli shay'in maw'idatan wa tafsila li kulli shay'in fa qul hadhi quwwati wa amru qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha tawyikum dar al-fati sai kuma Allah ba da kudin sarki yake yi wa iya wato abin da yake hannun sana a taura to nan da nan kuwa to shi shi ne malai yake ga mana cewa nan da nan sai Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya shiga wani yanayi na damuwa da tashin hankali da yake imama na haka shi da ra'ayin hundanu me me yana da lokacin da kaga sun bada an Allah duka jami ai an da tabi'ani wa tukbira ni bi hadha al-amr awwal ma wa'a ka biyo ni mana hanya shin ka bu ai za ka zo ka ga mun da kare su abubuwan da suke faruwa amma sai da wuri ai ni ba kun ji ni ba kun ji kun da da kaddam da kaddam ne ne ka sai abin da ka gabatar ma dan me yasa ka saba wa al'amari na to shi Allah barka da yake na ana yabu da umma nan da nan sai annabi Harun ya ce ya kai dan mahaifiya ta shi danganta saboda dangantaka da ke da ita da cewa matakai guda uku ne na yau uwan daga uwa ɗaya uba ɗaya sannan uwa ɗaya ko sannan uba ɗaya sannan uwa ɗaya wannan abin da kowa tsarin gari wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi ne wata ba ta farko sannan na biyu shi wanda kuke uba ɗaya na uku kuma wanda kuke uwa ɗaya amma matsala ce ta tausayi ya gaya mata cewa ya kuna umma dan ya tuno domin uwa ta hu uba ta tausayi sai yake so danganta wa da cewa wato ka tuna irin tausayawa da mahaifiyar mu take wannan gidan saboda lokacin irin mu'amalar da annabi Musa ya wanda domin shi yana da zuci annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ce ya kai dan mahaifiyata na ga kudi ne gare ne rike mun gemu domin ya rike gemun sa wala zirafi kuma ya hada da kansa ya rike shi mun ya rike kansa sai ce ni ka ji duwan da kula barka bai da bani Isra'ila ina jin tsoron wato kai da kace wato na raba tsakanin bani Isra'ila na raba kai shi za wato ban biyo ka ba walam da ku kauli kuma ina jin tsoron kai da kace wato ban ci yayi magana ba malamin ce me yasa bai kawo dalilin wato kida ba da cewa bai kawo dalilin ne zai kawo dalilin gani ba nan a wannan gurin aka ce magana ce ta girmamawa kamar yadda in ka je ga wani sarki yanzu ana magana a ce dore za ka je ka ce sai abin da sarki ya ce ai kaga da sarki kake magana amma baka ce sai abin da kake ba irin wannan lamirin ne lamirin ne na girmamawa wasu ba da suka ce a domin maganar da aka yi tsakanin annabi Musa da annabi Haruna ba da larabci aka yi ba da wani yare suka yi Allah ne ke ba da labarin da ba ne shi za ba yi maganar zamiri ne ke yi ba shi ke nan kawai wannan maganganun guda biyu malaman tafsiri to shi ne ni kashi to an ta kula baraka bai da bani Isra'ila ina jin tsoron kada ka zo ka ce ai ka raba ka rarraba kan bani Isra'ila wannan da kai kauli ko ba ka kiyaye zance na ba yalla wala wajen da yake قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فغضبت غضبة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Allah ya ce kana fa ma kabu ya sani to bayan ya wato ya gama da Annabi Harun alaihi salatu wassalam shi ka kun ga suratul arab ba sai da annabi harun ya ce ya kai annabi harun inna qauma tazahu wa kadu yaquluna fala tismi biyal ada fala tismi biyal ada wannan mutanen sun rauna nan da yiwa to sun mai da ni ba komai ba bayan ka tafi saura kirsu ma suka ce a wannan fadan da kake shi ya kai dan ruwa na kada ka bari abokan gaba ni wani dariya domin haka mun da jini da kai mun shiga rana kowa ma da biya ne domin wai sun gaba ɗaya an gaba to shi Allah ya ce bayan ya gama da nan Harun ya tafi shi ne ba ba kan muka ya gani kai ka ne duk wani labarin me yasa kai mutanen nan haka kala to shi kuma yanzu zai yi ne magana sai ne ba to su ina ganin limanin yau turu ne irin abin da ba ta gani ina ganin abin da ba ta gani ne faqabatu qablatan min asali rasuli idan lokacin da malaika da wuri ya zo zai kawo ba sako ya zo ne akan taguwa taguwar kuma duk inda ta rage idan ta kabarta wato ya idan ta kamar wato almadara ne a wajen taguwar da annaba ne za ta tsara ya zo akan ta duk inda ta rage idan ta na ta ya je kabarta yace to na ga inda ta je kabarta duk inda ta je kabarta ina ganin wani alamu cewa wata yana da danshi gurin sannan kuma duka na fitowa ba wanda ya gane wannan ni kuma na gane sai na je na temu kasar gurin da wannan jago ta taka na koyi shi ne yake ba ga basu kabrata ni aka da rasuli na daga gurbin wannan dan aikin da ya zo ba shi ne malaika da yi na buwar sa wasu ba da yake da ana magana ne akan shi annabi Musa alaihi salatu wasalam inda ya taka yayin da zai tafiya nan Musa ta ne da yaje da cikin kasar gurin sai kuri duk inda yake da ku yana ganin abu wani alamu ya gane cewa akwai wani wato balala ta musamman sai yi ba zuwa duk wanda yana cikin Isra'iliya da wanda yake ba a magana da uku kuma shi ne ha wato batutu bi malan yakuru bi ina da wato inji irin wanda ba su da shi duk wayannan murya fakabartu min akamzat min akal rasul je ran to ina da ilimi na daga biyayya da yiwa annabi Musa biyayya ina da wani kaso da ilimi dan gare da yiwa annabi Musa alaihi salatu wasalam biyayya saboda haka bana wato a daga bayan yawa ilimi na yarda da annabi Musa da bayan ya tafi kuma na fita daga biyayya gare ni wai kuma ka ce a yana kan rasuli bana wato a lokacin da kowa ya tattara kayan wato wannan aran da aka aro aka narka yi dai na ɗauko wannan abin da na ɗiba na ƙarƙashin wato takun taguwar mala'ika jibrilu sai na watsa a cikin wannan abin ba tare da kowa ya san me na watsa ba bada basu ha shi ne zanto a tana da tafi tana iya yin kuka kowa yana ji shi ne bada basu ha yanzu aka kuta yake gaya wa ka zali ka tawwala da yanzu musu sami shi yake kuma aka raina ya raya mu aka raina ya raya mu da kuma na yi ya Allah ya ce قال فاظهر فإن لك في الحياة أن تقول لا مساك وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في يمنا نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما Allah madaukakin sarki yake kala ya nan Musa yake bayan ya ji zai fara sai yake fara to jika kamar a ji jika na gani fa inna laka fil hayati horanka kuwa sakamakon ka dangane da batar da mutane da kai a wannan rayuwar sakamakon ka an da kola da nisa ai al'amarin ka ne da ku ba za ka yi mu'amala da kowa ba kuma ba za ka yi mu'amala da kai shi ne zamu ga abun mamaki muna yawan gani sai ka ga wani ya rubuta a cikin gidan sa lamisa abin da ba ke nufi shi ne a zubar addu'a na rubuta yawa ta mutar sani amma sai wani ya zo ya rubuta a cikin bango lamisa la ta mutu la mutu wala wato wala ubangiji shi ne ba abin da take yi ba zan mu'amala da kowa ba kuma ba za a yi mu'amala da ni ba wannan shi ne horon da Allah ya ya bani shi sa kowa ba ya kula da abu da sa ke ke mu hukumar da aka yi masa kenan ba wanda yake kula shi shi ne layin sa Allah ramoni suna ba da baraka to shi ne Allah madaukakin sarki ne wa inna laka mawa'ida lallai kuma ka sani a wannan horon da ake kana cikin wani alƙawari na ubangiji madaukakin sarki lan tukuna fa ba za a saba shi ba ranar mutuwarka wanzo ila ila ila da yiwuwar da alayhi ajiba annabi Musa ya ji yake yi kuma ka kalli ubangijin naka da kada a kare masa yi da shi wannan dan barke ya annabi Musa ya ce la nuharikan lahu wala jin qula shi ubangijin naka in yana amfani ya yi kansa wallan da zaka yi ba thumma la nasiban lahu da za mu ce bayan ya zama dola idan mai asiri da ku nasba kutukan da yake wa haka za a aika shi iska da rika ciwon zai ruwa ubangiji na da iya zai hada ya Allah ya inna ma ilahu kum Allahu alladhi kadai lalle ubangiji ku shine ubangijin nan da la ilaha illahu ba wanda yake cikin da abota wace Allah ya ce wace a kullu shay'in ayyuha lalle kowanne alamar ubangiji ya ce zai dauko ne ya roki ne a kansa saboda haka wannan shine karshen darasi da ya kamata mu sai a sabon darasi ne kazalika akutu alayka min ambari ma kan sabab wannan darasi ne da ba abubuwan da muka faɗa ne ya Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan da wannan muka kuskure muna roƙo wani da sunan ka kyawawa Allah madaukakin sarki ya yarda mana ba mu ka gyara muna roƙo wani da sunan ka kyawawa da tsoron ka barka a wannan kan kaza mu ya albarka Allah ya mata albarka ya ba mu zaman lafiya cikin da shugabanni da aka zaba Allah ya kula Allah Allah wa wajen da yake wani gobe wani hali sannan muna ƙara jin hankali na al'umma cewa zaɓe da za a kuma yi wanda shi ne za ka ga wato mutane da yawa sun shiga wani yanayi dangane da wannan matsayi abin da muka yi a baya na addu'a shi ya kamata a dora waɗanda duk suka za su gani na alheri ko a wata jam'iyya ce Allah zan tuna yin kawo Allah ka ba mu ikon tankwara mu Allah ka tankwara mu magaji ko da ba su ne a rabu ba a yanzu duk wanda za su zama mana alheri Allah madaukakin sarki ka sa mu zaɓi cikin ya zaka saboda haka kuma muna ƙara jan hankalin mutane duk da bayan zaɓe za mu ƙara jan hankali yawa mutane su ɗau siyasa ba a matsayin raha ba matsala wace ta duwo da muna yawan fada wayannan mutanen da kuke fada a kan ko kuke kai ruwa rana a kan kuke maganganu a kan wallahi idan suka ce yanzu ba za ƙara ganin zazzabi bayan shekara uku da rai in ma ba kana ganin su to da haka ya kamata mu zama masu hankali da abubuwan da zamu wannan da kamata da shi a masallaci bayan sati ɗaya biyu za ku kuma ruwa shi kuma wani rabu ba za ku ƙara ganin sa wai ba bai bayyana saboda haka ya kamata mu dage da addu'a ba zan zuciyar mu duk wanda za su zame mana alheri ko a wajen wasiya ko zuwa ne Allah ya ba shi ikon jagoranci wanda za su zama ba alheri a gare ba Allah ba wajen sarki ka canja wa mutane zukatan su su koma zuwa ga wanda za su zama alheri wannan kuma bayan zaɓe kuma za mu dora akan da ya kamata mu yi aikin ba kan wanda muka zaba amma ko shakka babu a marhalar da wuce yanzu shine marhala ta addu'a da dacewa da bawa Allah ta ba za ku kan ba wannan shi abin da ya kamata a kan ya zama wajibi yadda muka dace muka yi addu'o'i wannan kowa ya san cewa wannan zabe da ya wuce kowa ya za addu'a ta yi dace mun gode wa Allah kuma abu ta wannan shi ne kowa ya sani wanda suke cewa ba a karba addu'a mutum yayi ko ba ka bane to mu dage da ita ko shakka babu a dage a ci gaba da yin addu'a wanda ke ku kusa da mu domin gwamnati sun ku kusa da mu da yan majalisa na jiha su ma mu dage da yin addu'a ya ubangiji don sunayen ka kyawawa da su kuma ka mata wadata kai ka san wanda za su yi ma kai Allah ba ku sai shi ka ba mu ikon da ko a wata dabiya ce mu ba ko ku da wata dabiya ko a wata dabiya ce Allah ba ku sai shi yadda ka san kwara mu muka yi zabe yanzu wato cikin sauki da kwanciyar hankali Allah ka ba mu ikon yin zabe cikin sauki da kwanciyar hankali muna roƙo ubangiji da sunayen da dawa duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata musulmi mara ta lafiya Allah maka wakil sarki ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka iya mu da suka riga mu gidan gaskiya da duk musulmi gaba ɗaya Allah ya jaddada rahama a kaburburan idan za mu taru Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin amfani da abubuwan da muke karantawa Allahumma aminna fi awqatina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان